To, بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yau ashirin da biyar ga watan jimadar kula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya sha shida ga watan nuwamba dubu biyu da ashirin da biyar miladiya kitabun tauhid na muhammad abdul wahab masana ta nawa kace ta biyar muna babu ma ja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum wal ghuluw fi salihin kun yace al-mas'alatu al-khamisa mas'ala ta biyar anna sababa zalika kulluhu mazaj al-haqq bil batil dalilin da yasa galibi mutane suke tsayawa su ta zuzuta wasu bayan Allah na gari har a koma ana bautan su ana mai da wajen yanzu ana ta karkarewa a wajen ana bauta musu bai kuma bauta ma Allah ana ma Allah shirka shine hada tsakanin gaskiya da ƙarya da aka yi fal awwal na farko gaskiyan shine mahabbatu salihin san salihan mutane wannan dole ne kowa ya so wajen ubangiji wannan dole ne kowa ya so su wasani na biyu fi'lu unasin min ahli ilmi wa dini shay'an aradu bihi khairan aikin wasu mutane daga cikin ma'abuta ilimi da addini wasu abubuwa wanda suka nufaci alheri fa zanna man ba'dahum annahum aradu bihi khairan sai wasu suke tsammanin cewa kishiyan wannan suka suka nufata wato su shi anan malam yana daukan cewa wa'annan wanda suka fara cewa mu je mu mu sanya wato mai hotunan waɗannan mutane na su wannan gumaka na suwa yawuf ya'uf nasra yana cewa yana cewa malamai ne yana cewa malamai wasu daga cikin malaman su ne suka wato kyautata musu wannan istihsanan minhum suka kyautata musu wannan saboda haka suka daga baya kuma bayan yan baya sun zo sai maimakon su ɗauki asalin makasudin da yasa wato malamai malaman nasu suka shar'anta musu wani sai suka ce a'a sun yi haka ne saboda ana samun albarka ana ana bautan su ne a wurin haka aka hada tsakanin gaskiya da ƙarya duk ba lale ba ba lale a ce wannan wai malamai ne ba galibi aikin magana suke kawo wannan ai shi wannan ba a ce maka wasu wasu ahlu diyanati wal wal fadl su ne suka aikata ba mutanen gari ne da wata kila za su yi amma mutanen gari galibi ana ana yanzu kaga kamar a ji ana wato wato yi musu abubuwa a wajen kabarin ma'aiki da ba su dace ba ba za ka ce wasu malamai ne suka kawo jita akwai malamai wani masu sufanci amma dai ba za ka ce malamai su suka shiga kan wa'uwar gami kan wannan ba galibi ga magari jahilai su suke shiga su fara kawowa su ma kuma daga bayan malaman kuma su ɗaure mata gindi su ɗauko mata shubuhi su kafa sadaka duk wani wanda za ka gani ya ɗauki ƙarya za ka gani wani lokaci yakan haɗa ne da 'yan gaskiyansa in ya haɗa shi kenan san ma abota salihan bayo nan ba shi bai ci karo da kuma a tsaya da su matsayin su ba amma su mutane ba ta ganewa wani zai ringa tsammanin san annabi shine a rika cewa a dinga ba mu annabi abin da shi bai kai wannan matsayin ba a dinga ba shi wato allantaka hakkin ubangiji to kaga yanzu wanda san matsala dole ne ki masa biyayya dole ne amma kuma yanzu ya ba mu ko tsakanin gaskiya da ƙarya wannan shine abin da shi malam yake ta magana ana السادسة أنا شدة تفسير الآية من سورة نوح تفسير الآية لن سورة نوح وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وانا الآلهة أي ما أي آلهة واتو أما بوتانكو أما بوتانكو wanda kuke bauta kaga shi daga baya an koma bautan sa ake zuriya to kuma bauta wannan ba wai ai kaga su ma su har yanzu kirista ba sa cewa annabi isa shine shine Allah uba ba sa faɗa har yanzu dai sun yarda cewa shi shi karami ne shi da ne sun yarda saboda ba wai dole wai sai ka koma kana cewa wai shi shine ba halce ka kawai shine ai su ba sa cewa shi yayi wannan din duk da suna cewa yana da wani kaso na rububiyya akwai wani kaso na lahutiya ne a jikinsa haka suke faɗa lahutiya shine kaso na wato allantaka da ba ba sa faɗin cewa shi shine Allah uba saka anan dan kace mazala ba shine shine kaza ba amma yayin da kace cewa duk halittu a wajen mazala sai samun arziki duka ko da halittu daga hasken annabi suke dakowa ko da halittu ubangiji ba bai halitta halittu ba sai ta hanyar annabi kawai shi annabi haske ne kawai far shi ya zai wannan halittun baki da ko abin da falata bake cewa da annabi malaika jibril shi ya halicce mu duka kaga wanda ai kaka in ji malaika ba kaga duk kun danganta mishi halitta baki da kun kwace wa ubangiji komi nashi asabi'atu na bakwai jibilatul adami fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi wal batil yazid wato a yanda aka gina adabiyan dan adam shine jibilla dan adam majbulun ne an dabi'ance shi da gaskiya koyaushe tana zama wato karama a zuciyarsa yana karanta gaskiya amma kuma wato shubaha da kuma ƙarya yana ƙara kama ba al'amurinta wai dan ba zai gane gaskiya ba ba wai dan ba zai gane gaskiya ba saboda ana yana da su ɗabi'u guda biyu wanda babu yanda za a yi da shi haka ubangiji ya halitta shi da su ɗabi'arsa na farko ɗan na da son zalunci ya fi son zuciyarsa zalunci shine ya fi son zuciyarsa wanda kuma bayan da baka iya buga ji wannan abin daga babu annabi Adam amma shi san zuciyarsa ba san zuciya ne na da zai da zai kigo da zai ki kuma wajen ubangiji ba amma tun da aka gaya mishi kai ci kaza lokacin da ya ce kaga kaga me yake me yake so ne ai yana sai wata mallaka da woma ne ya samu mulki ya samu wani kaga dai san zuciya ce wannan nau'in san zuciya to amma kaga da yake ubangiji na sai ya ƙara girman sa ya ƙara sha'anin sa girmama sha'anin sa sai da yawa nan isyanin da ya tuwo kuma yi musu ya kara ba zaben sa dan zabin da ubangiji ya masa bayan tuwa ba shine zabin da ya masa kafin tuwa ba wacce ta ba yake kaga yake wacce ta ba sai ya kara zaben sa ba wannan shine babu cewa annabi Adamu da sauran ya ya su wasu ma yayansa in suka ji cin zuciya su zurbukawa suke yi to dan adam yana da zalunci yana da san san zuciya sannan kuma dan adam yana da bauta da jahilci Allah ta'ala shine ke cewa bayani na arzal amal ta'ala samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يعملها وأشفقن بها وحملها لأنه كان ظلوما جهولا ظلوما جهولا ظلوما شيء mai zalunci mai sabbin zuciya jahula ko mai jahilci to da in da wannan abubuwan to ba za ka dole banna zai dinga daure wata gidi zai dinga to yana sai dan zalunci yana son yabo yabo zaidu zaidu ya ga yana da wata ni'ima yana sai ya kwaci yana hasada dan kaga duka wannan sai ya je ya sanya duk wani ƙarya ya daure wata gidi ya mata gaba ya mata baya ya mata wato hannu da kafa saboda haka ji yayin da mutane sun fi son wato ai biki za ga yanzu in ka ci mutane zo ci sallah za ka ga kullum a zo a yi sallah kullum a zo a yi kaza za ka ga su damu ba amma da za ka zo ka ci a rika yin biki bikin san annabi ana cin shinkafa kullum ana waye to za ka ga kullum an cika an yi magana a ce annabi an yi magana a ce annabi yana yadda kai na cewa annabi shi iya iya abin da ya dame shi kenan in an ce a zo a je a daina yin maza Allah wato tawaye a addininsa a daina a dinga masa da'a koyaushe a daina mutum masa da'a da mutane ba su to da gaskiya ne wannan amma yayin da aka ce ai tayyabansa ana cewa dan shi aka yi duniya da lahira dan shi aka yi kaga kowa sai kuma da wannan fim ne da wata yan sayyada da wata wace ce da wani waye da wani mawaki kawai zai koma zai koma dan shi aka yi eh tayyabo ta wannan musamman gano wani babu shi to kullum albatul mutane suna son wannan albatul amma alhaqu suna neman suna karanta gaskiya ba san ta asabiran rizqu fihi shahidun na ku yace fihi shahidan sai awwa to ni ina da ana ta ta fada waje na eh ayyukan da kawo ga ga ga ga ga ga amil nan ga amil din shi nan saboda ai shahidan ba zai ba shahidan ba sai da fi shahidan eh ka sa ina ina ina yayi ina yayi ina fi shahida a ciki akwai wato shaida liman qila an salaf daga abinda aka nakalto daga magabata cewa annal bid'a sababul kufri to bid'o'i dalili ne da ke kai mutum ga kafirci galibi malam ta kila ya dauka a maganganun ibn sasar basri da su manyan tabi'ai da suke cewa wato duk wani dan bid'a an an an share mishi kofar an toshe mishi kofar tuba eh to ai mutakar yana gane wani abin bautan Allah yake ka rubuta tuba ba shi saboda shi rabin tuba shine kai ta cewa kai kuskure amma mutum mutum shi bai da yayi kuskure ba to wata wata na zai kowa yana halatta wani abubuwan ne in ya kowa yana halattawa kuma da gangan sai zuciya ya shigo to kaga wannan sai ga kafircin ya zo at-tasi'atu na tara ma'rifatu shaytani bima ta'ulu ilayhi al-bid'ah shaytan da yake yana da fahimta yana da fahimta ya fahimci cewa abinda bid'a take bayuwa zuwa gare shi walau hasuna qasadu alfa'il ko da wato wanda ya aikata a farkon al'amari na kyakkyawan niyya ya san cewa ya kashe zuwa ga shirka ya san cewa yanzu mutane in suka koma babu abin da dame su yake ba za Allah suna yaban su suna zuwa shi za su kuma suna busan shi kuma su manta da ubangiji ya san haka kamar yadda ya san cewa waɗannan waddan da suwa'an da ya guta da ya uka da nasara ya san cewa in ya ce su girmama shi mutanen kirki ne suna bauta Allah sa su ku rika tunawa da su in suka faɗa haka to ya san nan gaba ta Allah kuma da bautan su saboda girmamawa na wani bangare na bauta duk inda kaga girmamawa zai ya zo to soyayya za ta zo duk inda soyayya ta zo kuma bauta ta zo haka suke so ɗaya yana lazimta ɗaya ɗaya yana lazimta ɗaya girmamawa shi ke lazimta soyayya soyayya kuma shi ke lazimta bauta za ka an ce hubban wata azima ibada ita ce wato ka bauta ma Allah hubban wata azima san sa da girmama shi wannan shi ce bauta al'ashira na goma ma'arifatul qa'idatul kulliyya wato mutum in yana ba san ya magance wannan ke san walgamammiyar ka'ida da malamai ke kawowa wa hiya nahy anil ghuluwi shine hani akan gutewa da iri wa ma'rifati ma ya'ulu ilayhi da kuma mutum ya san abinda wuce gwa da iri guluwi ke kaiwa zuwa gare shi shine yanda zai kai ka zuwa ga kafirci da shirka al-hadiyatu ashara na sha kam ya karsawa na sha daya mazaratul uqufi ala al-qabri wato bacin mutum ya je ta karkare akan kabari da ajali amalin salih haka ne na na kuce li ajali amalin salih saboda aiki na gari da ake yin cewa rikicin kabarin nan yana aikatawa الثالثة عشر نشابي معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها mutum kuma ya kamata fahimci hikima da yasa aka hana mu mu a wannan shari'a wato suran ta sura muna yin wasu hoto hotuna wal hikima ta fi izalata da kuma hikima da aka musamman da wato hoto mu a shari'ar mu a fahimci wannan kaga abin da ke hoto ke bayuwa kaga hoto suka yi su mai amma wani abu ya bayu ya kai zuwa ga wannan Allah ya sa muna tuna da a yau ne muka ce za mu tattauna na sa ko eh kaga Allah ya sa na tuna da na manta kuma wannan ne ta malamin tuna tuna a da zo wannan gaban shine ya kamata a yi magana ta الثالثة عشر نشاؤه معرفة عظم شأن هذه القصة متي يسن جرم شأن wannan kissa wa shirata al-hajati ilaiha ma al-ghaflati anha da kuma mutkar bukata mutane san wannan dalilin da sa waɗannan suka fada shirka mutane annabi do da da kuma da mutane suna rafkana daga daga to fahimtar dalilin to amma ka fahimci dalilin saboda kai maka guje mu dalilin ubangiji yana ba mu kisa qur'ani ne saboda mu izina saboda mu wa faɗa ku ba an faɗa ne kawai saboda yanzu ga wasu suna mai da labarin annabi Yusuf kawai saboda saboda saboda wato kawai mutum ya ji ya ji daɗi labari zaka ji akwai dan daɗi akwai daɗi akwai amma ba ba a lura da cewa wasu abubuwa ne suke faruwa mu a cikin gidajen mu isa nabi yusuf akwai wato wani yan ubanci da ake dan nunawa akwai wani wani yan tako saka tsakanin wani da wani sako da sako suna rigima suna waye duk wannan ya za mu kauce kuma ana mantawa cewa kuma wani lokaci muna samun wasu wanda suke mana hidima mun manta mun yarda da su suna yin kada kai na a cikin matayen mu da sauransu ana cewa ai shi amintacce ne da yi amintacce ne amma kuma akwai shiga-shiga da kawata a daga asa yadda ba za a fara cin wasu rigimu ba kai ka tsufa jikinka ya saki shi kuma a lokacin yake tasowa yaron kan yaron gidan yaron ne baka hidima jikinsa duk ya amurta yake ka iya dama ba wato a cikin gida mace matan ka tana da dan wasu dan korafe-korafe don haka ana iya samun abubuwa da ba shi ake so ba haka idan idan waɗannan abubuwan dole sai mun dinga ja ubangiji ba ya gama kawo ake cewa amma ba an kawo idan ku ji kwakwatan ido ba yace izina ne ya kawo isa aka kawo aka kawo to wannan abubuwa ya kamata mu dinga kulawa sosan gaske al-rabi ta shirin mubashara eh ko mu garza eh ya kan ba ne za mu tattauna wannan za mu tattauna wannan to me kuka samu abinda muka yi a baya a yi hakuri dai har yanzu ban mu ba mu sa littafi ina ganin zamu a gaggauce ko sati mai zuwa za mu sake yin wani ran tawidi sai mu sa lamiya na dakiyar dangata ibn taymiya ta zama biyu ki da zamu iya za mu iya karanta ta mun karanta kuma sai mu dauko wani tafin nashi sai mu kara karantawa na'am abin da ke bayuwa zuwa gare shi yana nan yana ba da alukai ba abinda muke ina ku bari bari tana muku bari tana muku abinda muka ce shi ai a- magana ta irin su ibn taymiya da suke cewa ubangiji baya gafarta karamar shirka sai muka ce to yanzu karamar shirka kanin shirka sun kasu kashi biyu akwai abin da malamai ke cewa shirka ce karama wanda shirka ce su a zatan su ba ka bukatar sai an yi wani dogon bayani kawai mutum ya ce ya yi ibada da da riya wannan shirka ce kai tsaye shirka ce kai tsaye ina iya karewa ban shirka ba tun da ai abin da ake neman ubangiji ya bada lada ne ya nemi wasu ba shi lada sai bi shi haka shirka ne wannan haka ji da jiyarwa hakan yace ya rada ya rawa da sarki misali kaga wannan shirka ne kai tsaye saboda abin da ake yi ma ubangiji ne ya yi ma wani to wannan shi ba a da wato tattabar cewa ya shiga cikin abin da su yi duniya suke faɗa da amma abin da yanzu ake magana shi ne akwai wasu abubuwa za ka an hana su ba wai dan su a karan kansu idan ka duba su shirka ne a karan kansu ba sai dai suna bayuwa ne zuwa ga shirka muka ce kaga kamar hoto yanzu zai shi ya za mu sa shi Eh, akwai wasu abubuwa za ka an hana ne saboda dai kawai wato ah, kar a zama an yi ma ubangiji kini kudin kuma tsarkake harshe abin da kira shirka alfatsin nan to shi hoto in mun duba mun cewa shi mujaradin kawai sassa- zane ne to shi gashi ma ai an halatta wani bangare daga cikin hoton a gashi an halatta a yi ma yara mata Ah, tun da gashi an ce su yara mata za su iya ɗaukan wasu abubuwa su mai da su ɗan tsanansu to kakke alƙadiyar da ke ce to kaga wani kama an ce a yi musu kenan in an hala musu babu laifi kaga wannan to bai zama shirka ba bangi bai taba umarni da alfasha ba ba zai taba zama shirka ba wannan saboda wannan shi sassaka hoto a asalinsa shi wannan shirka ne ko ko a'a shi wannan ba shirka bane hanya ce zuwa ga shirka in muka ce ba shirka bane to wataƙila ba zai shiga cikin wannan ayyukan shirka da ake magana ba sai dai idan yana da alaƙa da shirka kai tsaye to amma kuma eh, sannan kuma a ga kuma kisa annabi annabi Sulaiman in muka ce waɗannan su zuwa da kila wasu mutane ne daga baya suka zo suka yi wannan hotunan shirin ya zo ya musu ya zo ya kawata musu ya musu a taswili ya kawata musu to amma kuma za mu kira kisan annabi Sulaiman Allah ya ce ya ya ya amal da kuma ya sha'u min mahariba wa tamafil wa jifani kal jaba wa qudur nasiyat ta min tamafil daga ci akwai tamafil da ake masa ba annabi Allah ne ba shi wakati annabi Allah wai ga shi ubangiji ya tabbatar da shi akan wani abin da ba shi yake so ba na shirka to wannan shine nake cewa zamu da wannan aya da kuma ra'ayin wasu malamai da suke cewa shi ita ho- shi hoto din daga cikin abin da ta zama shirka shine kokarin kamar mutum ne kisa ya kamanta kansa da ubangiji yanda ubangiji ke yin sura ya halitta shi ma yake ba zai suranta amma kaga iyaka da ba zai iya jefa mishi je- sa busa mishi rai ba shi Muhammad ya ce shi yana ganin ba ba shirka bane a a karan kansa wala limi ya kace kai ya Eh, to ya za ku yi da wancan ra'ayi na a cikin hadisai cewa duk wanda ya ya- ya suranta wata sura za a kallafa musu ya- ya ya busa mushi rai ko ba zai iya ba kaga nan abinda hadisin ke magana shine yana kamanciceniya da da Allah to kamanciceniya da Allah kuma wannan shi ma kansa wato annan al- shi suna al'ummi alkhaliku ne ɗauka ya sa maka sashi ka ne ba bashir mana ai san misali shi yin yin yinsa don da zummar bauta musu eh shi wannan shirka ne eh shirka ne sarki haka to amma yinsa misali don yi wa don yara su yi wasa da shi eh shi wannan ba shirka bane daga sha an ce an ce eh, wato wato su yi inda mu ba ce mu yi ba mu hada musu ba amma da cewa da kai su yi kaka kamar an ce ne za mu yi tare da musu mu ba eh amma dai ba irin wani irin wa- irin wani ba za ka musu abin da wasu mutane ke yi ba kawai su je su kawo musu wasu ika ikan abubuwa kamar ka- kamar yan adam din duk su cika mutane kuma su yara su kuma suna jin tsoro da dare wani aljani ya daina da ɗan kakkaɗa shi yana motsa shi yaro tashi yana tsanzara maka iyo to wannan kaga ai mutum ruwa da iri kuma kamar shi daidai daidai daidai haka wanda za su abin nan ba ko kuma a samu wani namiji namiji ne fa kaga wai ake sa kenan kila shi ya zama tankon nan ne shi in tanko shine da ashe yayi washi bayan mata to kuma in ya haka ya tashi bayan da aka yi a yau da ke tanko ai bayan da zai yi da banga abubuwan mata amma kuma sai kuma ba za a biya mishi ba Ai ba ba- ba mai da shi ya zama ya zama ta'annafa ba Mm. to da wannan abin gaskiya ni ma na- ina ah, har yanzu ina ta tintintini a kai amma ah, ah, abin da na fi gamsuwa zuwa gare shi shine ba shi wa a ce wannan mutsalakin dan an yi wannan suran an yi suran a ce ya zama shirka saboda saboda kisan annabi Sulaiman ba shi wa ubangiji ya tabbatar da annabin Allah akan abin da ke asalin wani abin shirka ne a wannan ba daidai bane ai Abdullahi Abbas ai ya hana wannan ya hana wannan kawai abin da aka faɗa shine abin da alqadi ya ya faɗa shine abin da za a tattala ma yara in an hada musu wannan shi ma ba shi ma wannan fa fahimta ce ta malamai ba wai cewa aka yi ba fahimta ce amma dai fahimta ce wanda mu gaskiya mu mun karbi ta saboda musamman a yanzu abubuwan kafin da ake yi wannan ta wannan mashigar ne muka samu aka halatta mu mutane za su iya yi mota yara katun shi ma katun a kula ba katun wata rana na akwai sanda na tafi ah, ah, ah, na kai ziyara ah, a gidajen wasu daga cikin yayi mu mata sai kawai na ga an samu yara katun wallahi sosai kwanciya sosai na gani ake yi. kwanciya aka tsakanin mace da mace da mace a kula sosai na sai ka ce wai katun katun ne wai ba- a bar yara suna gani abubuwa fa yanzu katun din sun iya sun san da suke effectin din katun din duk abin da baka tsammani duk abin da ake yi to balle ma yanzu iya ina ji ta kyautata technicality na hoton ma an gyara shi sosai animation ne amma sai ga yayi zauka ga yan adam saboda an zo kwanciya dole zai tayi ma yaro da hankali daga ana romancing juna ana wai ana kaza ana kaza shi ma kanshi sai an kula da yanzu an daina yin irin na su kam aljerin nan ba irin- za ga ya ce yara suka yi ko wani abin da suke la- wato fina-finai ne wanda ke abin da suke kira zawatul ada wanda akwai manufa a ciki za a ga duk irin wannan akwai kuma manufa da rikikita Allah ya kyauta saboda haka shi sayarwa wannan ba daidai ne ba abin da nake cewa annabin Allah ba zai ba ce an an ubangiji ya tabbatar da shi akan abin da ke asalin sa albasha ne ba to sai dai abin da shi imam bashi ya faɗa shi ne abin da fatan lura duk abin da asalin an yi shi ne dan adam ya yi shi ne saboda ya nuna wani gwanintansa wajen kwaikwayon halittar Allah kun ji daya ko kuma ya yi saboda wato a zo a bauta ma wannan din yana isa saka ma mutane abin da za su bauta ma to wannan kai tsaye shirka ce kai tsaye amma wanda yake kawai ya yi ne kawai saboda shi haka ya saba ko al'adar al'adar su ne irin wannan scal- sculpture suke cewa ko ne ne irin wannan abubuwa suka sa- ya saba dai ana danyi haka su sun saba suna danyi dan dan mutumin su to wannan kai tsaye a wa'azi za a masa kuma wani abu da ya zaka ina tsammanin bai kamata ya zama shirka ba saboda na a tamasilin an sunna samu ya zama shari'a shari'a wasu daga cikin annabawa to kuma ba shi ba zama shirka ba shi zama ya zama shirka ubangiji ba zai taba umarni alfasha ba na ina fatan an fahimci bambanci da mutsalakin dan ayar da an suranta in babu at-tashabbuh in kuma babu wato kokarin yin guziri saboda ai bauta ma wani wani Allah to shirkan bata shiga ba ba wai mace haramun bane amma shirkan ba- amfanin wannan shine ba ya ta shiga cikin an yi shirka bihin da ba yawwa yawwa shi ta niyyan kaga za ta shigo za ta yi- za ta yi amfani kwarai da gaske to akwai gyara da za ku gyara da biran ku ko dama na ce zan sake duba wurin shafi nawa ne ba tajiri tauhid mufid na al-maqarizi 90 da da da shida ko 96 96 in za ku tuna in za ku tuna an ga yadda makaranta ce cewa wal qadariyya awjabat alayhi subhanahu ra'ayat al masalih su yan bi wasu bid'an qadariyya sun wajabta ma Allah ta'ala sai ya kiyaye maslahohin bayi duka saboda haka shi yana yi ne saboda maslaha dole ya samu ra'ayat al masalih tare da shi waja'ala zalika kullahu bi wahd al a'mali suka ce mutum zai samu duk abin da yake so ne mutum mutum zai samu dukkan abin da yake so ya samu ne saboda tsagwaron aikinsa wa anna wasula thawabi kuma wato samun lada ila al-abd biduna amalihi ba tare da aikinsa ba tanqisun shi ma wannan zamu zo in gyara tanqisun wato tawaya ne bi ihtimalin min sadaqati alai saboda akwai yiwa a mashi gori nan gaba bila kamar an bashi abu an mushi sadaka ba tare da wani wani sakamako ba فجعلوا تفضله على عبده من مثل صدقه العبد على على العبد suka sanya sanya wato falalan ubangiji zai bawa kamar wato falalan bawa ne akan bawa sai aka- suka ce wa anna ita'a ma yutihi ujratan ala amali ahabbu lil abdi abinda Allah ta'ala zai ba bawa gwargwadon wato kwadagon da yayi ahabbu ila al abdi ya soyuwa zuwa ga bawa din min an yutihi fadlan minhu bil amal akai ya bashi falalan sa ba ta da aiki ba wani magana su to kaga wannan magana ai kishiyan wancan magana ta gaba ce kuma sai kace walam yaj'alul a'mal ta'thiran fil jaza'il bata kuma ba sanya aiki ya zama aiki na da wani tasiri a sakamakon da za a ba su ba baki daya kaga kishiyanci ya kishiyanci aiki maganan baya shi zan ce maganar ta zama kwangwakon baya kun fahimci kwangwanin da aka yi a wurin kun fahimta magana ta ai kusan akwai maganar jabariya a farko maganan maganar masu cewa su ubangijin ya ga dama zai iya sa kafir ya shiga aljanna kun fahimci wannan suka ce suka ce shi mahabul mashi'a kawai tsagwaran ganin dama ubangiji ne aikin ba shi zai shiga da mu aljanna ba an fahimta ba sababi ne ba in ya ga dama ma ubangiji zai iya sanya wato har nace muku sun sun ce in ya ga dama ubangiji zai iya sanya wato annabi ya kike makonsa amma kuma wanda yazo ya dawo annabi kuma ya tinki shi zai iya sa masu da'a har na ba su shiga wuta amma kuma zai iya sa kuma wanda ba sa da'a su shiga aljanna kun fahimta ko kuma Allah ba zai taba yin wannan ba to shine sai suka ce kaga anan ai su ne bu sanya aiki ya zama yana tasiri a sakamakon da ubangiji ke bayarwa ba kun fahimci magana to shi kuma kaga su kuma mukabil haka su ne yan kadari a mutajila su masu cewa ai aikin ma shine kawai silan silan silan ma sakamako su ba ma san a kara musu balala wai wani sa karin ninkin bariki da ubangiji ya bayarwa su ba su su a ba su sakamakon aikin su ka a musu ka a musu gori kun fahimci da ba su da gidi ba eh so so so ba su da gidi to kaga wannan wurin ai kaga ya zama kishi wancan ya zama ya kwamba ya kwace magana baya sai ce za mu sake dubawa ga to bari ku je gyara guda biyu da malamai suka yi asali yana magana take a da na duba sauran nusa din kaga wannan nusa ce ta kyau ba wannan da muke kantawa ta shi Ali bin Muhammad al-Imran ta fi kyau amma da haka kaga a wannan wajen kaka sai da ya samu shi ya samu matsala a nuska yadda take yake cewa ya kamata a ƙara ne a ƙara wawu a wajen faha'ula'i suka ce wallazina faha'ula'i wallazina lam yaj'alu lil a'mali ta'thira ko dai irin wannan yana dai faha'ula'i waɗannan mutane su mu'tazila kenan wallazina tare da su da waɗanda suka ba sanya aiki yana tasiri a sakamako ba sai ka share wani wawun ta gaba wani wawun wa ba'i ne. sai ka ce ifata ne mun khalifata ne ala siratul mustaqim kun fahimci gyaran da akai bari ku in kanta ku ce sai ku ce wa anna ita'a ma yu'tihi ujrata ala amalihi ahabbu ila al-'abd min an yu'tiyahu fadlan minhu bila amal sai ka ce fa ha'ula'i fa ha'ula'i walladhina lam yaj'alu lil a'mali ta'thiran fil jaza'il batta qa'ifatani munkharifatani an as-siratal mustaqim wannan shine shine shine abinda naga a tsaba ta ta shabaka ta aduka kuma shine matanin da naga wato al-allama salih fazan fazan yayi gyara akan sa yayi sharhin akan sa shi aka yi sharhin da na duba matanin da suka yi a sama haka suka rubuta shi fa ha'ula'i wallazina lam yaj'alu li'amali ta'thiran fil jaza'il batta طائفتان منخرفتان عن الصراط المستقيم an gyara shi? فهؤلاء والذين لم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة أي كوي فهؤلاء إذا قطع سكتا والذين شكنا كما جارا سكتا دون وان كتلش a rubuta? yawwa to kaga da faha'ula'i wallazina lam yaj'alu lil a'mali ta'thiran fil jaza'il batta qa'ifatan munkhalifatani 'an as-sirat al-mustaqim ya fito wannan eh a sai ka ce qa'ifatan wannan Allah lam mujza ku shi eh wannan wannan wawun Allah lam za ku shi eh kawai yawa to kawai za ku dan dan mushi alama kun ci saurin ku zo ku tuna abin da za ku gyara mutane akai fa haula'i wallazina lam yaj'alu lil a'mali ta'siran fil jaza'il batta ta'ifatani munkharifatani 'an as-siratal mustaqim an ji wajahin farko to ga wajahi na biyu shi wannan wajahi na biyu kuma shi ma ya bi a wasu a wasu daga cikin nusakh din amma na fahimci cewa an koma da asalin littafin madarij salike ne sai aka gyara ga yanda shi wataƙila kuma shi al-baqariri ya yi ikhtisari zuwa ga wanda abin da na faɗa amma su da su fahimci wurin ba zai koma asalin littafin suka da koyi suka sa a wajen kawai ya fi alheri saboda ma'aikatar turbi ga ga yadda suka faɗa su kuma a cikin madarajin salikina suka ce wa anna ita'a ma yu'tihi ujratan ala amalihi ahabbu ila al-'abdi min an yu'tiyahu fadlan minhu bila 'amal فقابلته الجبرية أشد المقابلة ولم يجعل الأعمال تأثيرا في الجزاء البتة سكبوا والطائفتان من خليفتان كبر واو الإنكار an fahimci yadda abin yake sai in ku je mutane ku bi kasa ku bi kafin sai ku fahimci wannan din asali in ka bar wa ba'i fatani mun khari fatani ban so na kawo bane saboda wannan asali da kuma zashi saliki ne to kuma mu yanzu na fi son da ku abin da shi asali makadirin ya faɗa tunda shi ai ikhtisai dama yake yi ga yanda shi makadirin nake tsammanin ya rubuta shine wa an i'ta'a ma yu'tihi ujratan ala amalihi ahabbu ila al-'abd min an yu'tiyahu fadlan minhu bila 'amal فهؤلاء والذين لم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة طائفتان منخرفتان عن الصراط المستقيم haka yake to shi kuma ga inda suka istiswaban shi daga daga cikin madarijin salikin sai suka ce wa anna i'ta'a ma yu'tihi ujrata ala amalihi ahabbu ila al-'abdi min an yu'tiyahu fadlan minhu bila 'amal kama faqabalathu al-jabariyatu ashadda al-muqabalati ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة كل سبقنا تكتي والطائفتان والطائفتان منخالفتان عن الصراط المستقيم وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب في كنا أبهم تي يارنكو ko ne ya fi wancan dai daga madaji saliki ne na fi son a bar yaran na farkon da muka yi saboda shi shine kamar na fahimta nassin makalizi shi kuma wannan asalin inda inda ya dauko maganar ne maganar ce daga shi ibn al-qayyim na shi ga inda ya faɗi ta an fahimta kusan duk ma'anar zai zama ɗaya ne bari mu dawo farko mu fassara shi sosai wal qadariyya su kuma qadari kaga jamariya su dama sun ce ai su sakamako bai da alaka da wato aikin da kake yi kawai ubangiji ne zai da bashi a sanye da ganda masa zai baka aljanna haka so a wajen su wato yanda ubangiji ba zai baka ne saboda kai aiki alkhairi ba babu wani aiki alkhairin ka ba ba dalili ne ba hikima ce da zai sa kuma ka samu aljanna ba kamar yadda suke cewa kuma ubangiji ba wani abu saboda wani abu a halittarsa ce ya halitta mana ruwa saboda mu sha ya tafi da kishi su a wurinsa da babu wannan wannan shine nake ce muku at-tahsim wa taqdi al aqdiyani magana ce mai tsawo aka samu gaba wata na ilin ba wasu shi dai abu da sai ya ga ku gane a wurin nan mai irin wannan aƙida ya kaga bai jani ibada ba mai cewa shi aikinsa ba sa ba ba dalilin zai sanya ya ƙara samun tabo shi don ubangiji ba ya kaga bai jani ibada ba ba zai ta yin nafili ba kullum ya ta ya ta wato ninninka aikinsa aikin da asa ba zai ji daɗi ba shi kuma wanda yake cewa shi aikinsa aikinsa wato shi mu'tazila shi kawai shi ne asalin dalilin da zai sa ba shi ladan kwadugansa to kaga wannan raini ne zai tsakanin shi ubangiji ai raini ne yake yi wannan ma wato bawwa ba ci zuwa kafin shi kansa wannan magana to su kuma wajen su tun kudanin sharar su su asha'ira da su mu'tazila da jabari jabariya afwan da su asha'ira da su jahamiya to su tun kudanin sharar kalan su ya ba abokan gwabawar su to su musu radi shine su wasu suka yi su masu gwaba eh kowa ne su yarda wata gaskiya guda daya amma kuma bai da kidayen gaskiyan ba yace wal qadariyya audamat alaihi ra'ayat al-masali sun wajabta mishi wa ubangiji sai yau dole ma tilasa akan sa sai ya kiyaye maslahohin bayi wajen da zalika kullahu ma hadda amali suka ce duk abin da bawa zai samu zai samu ne kawai ta hanyar aikin sa zafin nema ne kawai ke kawo samu zuwa wajen su ba ikon Allah ba wa anna wusul al-thawabi kuma wato kaiwa zuwa ga lada wato kaiwar lada ila al-abdi zuwa ga bawa biduna amalihi ba tare da aikin sa ba fi tanqisun wannan tawaya ne a hakkin bawa haka yace tanqisun amma dai na fi tsammani daga cikin wanda suka shiri suka ce sun fi tsammani tangisun ne tangisun saboda gashi can ya kawo takdir a gaba takdir can gaba za ku ya kawo takdir li takdir li minna can kusa da karshe kun ga wurin can karshe a shabi na 97 ba ka li takdir minhu ba to galibin a kawo a wannan gaban aka ana maganar mu'tazila in an kawo magana a sawab to abinda ake kawo shi a muqabil shi tangis tangis shine wato kusan wato ana kokarin a sa ya shi hankali wato a bata mishi rai ne shi bawa a je a bashi lada ba tare da ya aiki ba to so ake a mishi gori aka mishi gori kuma ran shi ya baci shi ne tangis a bata mishi ransa kun fahimci maganar da su suke a nan shi ne tangis bil ghairi ba bil qaf bihtimali minnatin saboda akwai yiwa a mishi gori minnati sadaqati alayhi a mishi gorin sadaka da aka masa bila tamarin ba tare da wato wani farashi da ya bayar ba fa ja'al tafaddalahu subhanahu ala abdi suka sanya wato falalar ubangiji ke bawansa bi manzalati sadaqati al-abdi ala al-abdi wato kwatankwacin wani bawa ne ma wani bawa wato sadaka kuma daga bayan zai na masa gori wa ana ita'a ma manta a cikin a cikin ayoyin ubangiji akwai ayoyin qur'ani akwai inda ubangiji ya rinka yake bayan sa gorin ba mu muka abu muka baku kaza ba ba gode ki wani ba ai ne masa yake bamu ko bayan da aka muka iya dole dole mana gode wa ala ba ma yutihi ujratan kuma abinda a ba bawa abinda za a bashi sakamakon kwadugon sa ala amalihi na aikin sa yayi ahabbu ila al-abdi shi yafi soyuwa zuwa ga bawa min an yutihu fadlan minhu bil amal akan wato a zo a bashi ya zo ya bashi wani falalansa ba tare da ya aiki ba fa haula waɗannan mutane su mu'tazila wallazi da waɗannan mutanen da su jabariya kenan lam yaj'al al-a'mal ta'thiran fil jaza'il bata wanda su musanya aikace aikace yana tasiri a sakamakon da Allah ta'ala ke bayarwa baki ɗaya ba qa'ifatani wasu kungiyoyi ne guda biyu munkhalifatani da dukkan suka karkace an sirat al-mustaqim daga tafarki majalici an fahimci fasaran farko fasara na biyu kuma faqabalatu jabariya wannan aiki da su mu'tazila suka yi sai jabariya su kuma suka kishiyance su ashadal muqabala mafi wato mafi tsananin kishiyanta walam naj'alu sai bu sanya lil a'mali aikace aikace suna da ta'firan tasiri fil jaza'il batta a sakamakon da ake samu ba wa ta'ifatan ne duka dai kungiyoyin guda biyu mun khalafatan ala sirat al-mustaqim sun kauce daga tabarki madaidaici wa huwa anna al-a'mal shine aikace aikace da bayi ke yi asbabun dalilai ne musilatun ila tawabi da suke kaiwa zuwa ga mutum samu lada dake wala amalu salihat su kuma aikace aikace na gari min tawfiqillahi ai daga katarin ubangiji ne ake samun su wa fadli da kufalansa wa laysat qadaran li jazaihi wa tawabi amma aikin da muke yi ba wai gwargwado ne na sakamakon wato sakamakon wato aikin mu da muka yi da kuma ladan aikin kin da kin ba a'a ubangiji ne ya kara falalansa akan falalansa kun fahimci maganar sa ana walisar kadar da jaza'i ba wai gwargwado ne na sakamakonsa wata wabihi da kuma wato ladan aikin da ya yi kwabo da kwabo ba bal gayatuha gayan wannan maganar idan waqata ala akmal wajhi idan yayi aiki yanda ya kamata a ci mafi kyawu mafi kamalan fuskokin yin aiki din an ta kuna shukura ala ahad al ajza'i al qalila shine zama ya zama wannan aiki nasa godiya ne akan wani bangare kadan min ni'ami na neman da ubangiji ya masa subhanahu falau azaba ahla samawatihi wa ahla ardihi da ubangiji zai azabtar da wanda suke sammai da wanda suke kasai la azabahu wa ghayr zalimin lahu da zai azabtar da su ne ba yana mai musu zalunci ba walau rahimahum da zai kuma musu rahama la kanat rahmatuhu lahum khayran min a'malihim da rahama su ce ta fi aikin su alkhairi da yawa kuma saboda haka babu wani wanda zai shiga aljanna zai ce wai aikin da ubangiji ya sanya ya shiga aljanna ya sa shi shiga aljanna wai kobo da kobo ne goma da goma ne a'a sai ɗari da fanta ba sama da kuma ɗan aikin nasa ƙalilan dan haka godiyan da yayi godiya ne akan wasu bangarori kaɗan ni'imar da ubangiji ya masa shi ne shukran ala ahadil ajza'il qalila min ni'amihi wa ta'ammal qawlahu ta'ala ka kai tuntuntuni akan fadan Allah ta'ala wa tilkal jannatu wa'annan aljannatai ne allati uristumuha wanda aka gajar muku da ita bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka je kuna aikatawa saboda kun ga bima wannan sababiya ce ma kauli da fadan Allah da fadan manzon Allah sai sama lan yadkhula ahadun minkum aljanna bi amali babu wanda aiki zai shiga da shi aljanna can an kora aikin nan kuma tabbatar da aikin to me yake nufi kenan nan an ce babu wani wanda aiki zai shiga da shi aljanna a aya kuma an ce kuma aikin kun shiga aljanna saboda aikin ku tajidul aya tajidul ala anna aljinani bil a'mal kaga ita ayan ta ce aljannatai ana samun ta ne ana samun aljannatai ne da aiki wal hadith yanfi dukhul aljanna bil amal shi kuma hadisi yana kora a shiga aljanna da aiki la tanafiya bainakuma amma kaga in kai tunani za ga babu babu wato wato cin karo tsakani ba sa warware juna la'anna tawarud an-nafi wal ithbat laysa ala mahallin wahid saboda wato korewa da tabbatarwa ai ba a waje ɗaya ne ba don haka abin da aka kore daban abin da aka tabbata a waje daban inda ba a waje ɗaya suke ba falman fiyu abin da ubangiji ya share shi ba'u samaniya shine ba'un ta wato farashi wasu haƙaƙul janna da cancantar aljanna bi mujarrad al'amal da tsan daurin aikin ka cewa kai da ita ka sai aljanna da ita ka sai aljanna da aikin ka da sallan ka wannan shine abu aka share maka raddan al qadariyat al majusiyya wannan raddi ne akan qadariyya majusiyya mu'tazila allati za'amat wanda suke riya cewa anna tafaddula bit tawabi cewa ubangiji ya fara ya bada lada ninkin ba ninkin ibtida'an ubangiji ya bayar kawai haka nan sidda ya kara lada akan lada mutadammin li takdir li minna kun ga wannan kalmar ta dawo ko tangis ne ma shine ma'an takdir wannan ya kunshi wato wato a zo wani abu da zai sa wasu ya samu takdiri wani abu da zai samu wato bacin rai bacin rai saboda burin da zai biyo baya shi takdirul minna kun fahimci maganar sa wato wannan mutabammin ya kunshi litakdirul minna wani wato baci gori da zai dan adam zai samu sakamakon wannan aikin da aka masa wal ba'ul muthbata ita kuma ba'ul da aka tabbatar allati wazadat fil qur'ani wanda aka tazo a cikin qur'ani kiya ba'u sabiyya wanda ba'u ce sababiyya saboda aikin ku raddan ala al-qadariyya al-jabariyya wannan kuma raddi ne akan qadariyya jabariyya alladhina yaqulun masu cewa la irtibata bayna al-a'mal wa jazaiha babu alaka tsakanin aiki da sakamako wala hiya asbabul laha ko ba sanadiyya ne na samu aljanna ba wa ina ma kayatu an takuna amara kawai su dai aiki alamomi ne alamomi ne ba sababai ba kun ga wasu wata falsafa kuma wai amarat ne alamat ne kawai wa sunna nabawiyya ita kuma sunna ta nabi abinda take kai hiya anna umuma mashi'atin lahi wa qadari la tunafi raq al asbab wal musabbabat wa irtibatiha biha abinda sunna ta tabbatar shine gamewar ganin daman ubangiji da ikon sa baya kore wato ya zama duk abinda sababbai da kuma abinda suke sababawa suna da alaka haɗe suke wato karancewa komi za mutum zai shiga aljanna ne da gandaman ubangiji baya kora kuma shiga aljannan dalilin da zai sa shiga aljanna shine wato yin aiki baya kora haka shine wato baya kore wato al-irtibab bain al-asbab wal musabbabat al-asbab shine sababai kaman aikin namu musabbabat abin da suke bayuwa zuwa gare shi shi outcome din consequences na aikin namu shine musabbabat to alaka cewa ubangiji ba wanda zai shiga aljanna sai da gandaman ubangiji da ubangiji ya kaddara masa a rayuwa zai shiga aljanna baya kora kuma ya riga ya sanya kuma ce da dalili yanzu misali a karancewan ubangiji ya riga ya kada cewa annabi adamu zai fito zai fito daga daga daga daga daga aljanna to kuma baya kora kuma ya sanya zai fito ne kawai saboda sanadiyyar saban da yayi an fahimci magana to wannan shine wato irtibaqul asbab wal musabbabat wannan baya kora kuma shi'ar ubangiji wa kullu ta'ifatin min ahli al-batil kowane kowace kungiya daga cikin wato kungiyoyin mata za ka samu tarakat nau'an min alhaqi sun bar wani nau'i na gaskiya su da suke cewa mutum zai shiga aljanna ba sai da aikin sa wani haka yake sun mu'tazila su kuma masu cewa mutum ba zai shiga aljanna saboda kawai aikin sa ba to wani shi ba haka yake to amma da sun hada guda biyu to da sun fafa da natijar cewa ubangiji shi ke taimakon bawa na farko kuma shi ke mishi tafabbuli kuma idan yayi aikin kuma shi ke ninnin ka masa ba zai shiga kawai da gwaran aikin sa ba amma dai da sanadiyar aikin nasa kaga da shi kenan mata sun fahimci inda gaskiyar take fa inna takabat li ajlihi naw'an min al-batil saboda haka tun rike wani gaskiya saboda wani gaskiya da suka rike guda daya falle daya ba duka gaskiyan ba sai suka wato hau wato wani nau'i kuma na ƙarya na abin da yake wato a bace yake bal anwa'an wani nau'i kama na ƙarya da yi fa hadallahu ahlus sunna sai ubangiji ya shaida ahlus sunna lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi idnihi zuwa ga abin da yake sabani na gaskiya da izinin sa shi ubangiji sai mu tashi akan as-sinfu thalith Allah sa an fahimci wannan magana da shi ma da yake magana ce da tana da nauyi a tsaya tsakiya kawai wannan wannan alaci za a matsalar tafaddula bit tawabi ibtida'an shine a mishi wato a mabawa falala da wani da wasu lada daki ibtida'an ba wai shi aiki ba ba shi ne ma ba mutadammin li takdir al minna wannan ya kunshi wato wani abu da zai zo daga baya ya dame shi saboda wato goyi za a masa eh shi ma wannan gida za a duba sai kaga dan ga yana cewa a wata nuskan ta zo takdir a wata nuskan takdir ila muka je mu sake duba kaga kalmar ma ba haka take sosai ba amma takdir din ta yayi ya ƙara fasara mana wannan tangis da ke da ke baya da za mu abin nan ta ta ya usunna ko na shehu Usman bin Fodi ثم اختلف العلماء كم malam ce muna muna magana akan bidoyi da aka farar a cikin babin imani sai sun makalafa ulama wa aidan sai malamai suka yi sabani halil batil shin banna la yaradu ila bil haqqi bashi wa atun da banna sai da gaskiya aw yaradu bi kulli ma amkana radduhu bihi ko zai iya yi wa atun da banna da kowane abin da ya yi maka kun fahimci me ake magana faman mana'a ilmal kalami duk wanda ya ya hana wato cewa haramu ne akwai akwai ilmul kalam qala bil awwal to shi yana ganin cewa ba zai fata tun bana da banda ba amma na jaza hu qala bil thani wanda ya halatta kuma to kamar yana ganin za a yi tun bana da banda kai da aka mutum da aka mishi sihiri da aka mishi sihiri ya samu rashin lafiya ya halitta je wani matsafin kuma ya kwanta wani sihirin sihirin to wannan shine akan abin da aka gina aka gina aka gina waɗannan maganganu su wasu daga cikin karkatattu sun halatta akwai wanda suka halatta ma za a iya koyon masirin shi kansa akwai fakhruddin razi shi ya littafi ma da ya wallafa akan wato ya iya zuwa a koyo sihiri suna hada wato abin da ke kawo ka duk abin da ke kawo ka shine wani lokaci wani mutum ya rike wani bangare na gaskiya amma ba zai dauki gaskiyar baki da ba duk abin da shi ibn qayyim ne kara faɗa mana abin da ai kun san cewa wani lokaci mutum yakan zama ya tirsa su ya zama ya faɗi magana saboda ya kubutar da ransa ya abin da ake da ko ta kiyya ko kuma ya abin da yake sunan shi ƙarya misali kaga wannan kaga batsin ne asali ƙarya ce kagatinku da ƙarya da ƙarya tinku da zalunci karami babba da zalunci karami ana iya zuwa ku ce je wurin yaƙi su yi maku ta'addanci kuma ku musu ta'addanci kwatankwacin ta'addanci da aka muku ubangiji ya halitta mai wannan mai wannan kaga wannan amma kaga wannan mu za mu kira shi banna da wani wani wani kawai mai kallon abu a tsiraran su ba tare da sanadiyyar su ba da dalilin su da yasa aka yi su sai ga abin a banna kamar an je yaƙi wani lokaci mu sami wasu daga jingina da jinsu da kuma wasu daga cikin bushiyoyin su dimu kokona wannan kaga ba banna ne ba amma dai wani ne wani da zai fahimci wannan kamar banna ce kawai ya kalli ta tsirara ta domin alharba khuda'a yaƙi da madan zamba ne to ka zamba a yaƙi wannan ba shi maka akai zamba wani haramun ne ba ana iya yin zamba in an shiga yaƙi ba ha'inci ba saboda to galibi irin wannan suke ɗaukowa sai su sa shi a cikin rauni irin na abin da ba a sawa to wannan kuma ba shi kenan mu mu je mu shiga mu hula da mutane mabannata ba wannan wasu daga cikin malamai da yawa sun ɗauka haka kamar gazali gazali za ku ga ya ɗauki wannan ra'ayin ya ɗauki wannan ra'ayin na cewa a wato in ka saka sabban sai ka je ka shige cikin masu bannan ka ga me suke yi wani lokaci ma ka ɗan taya su aikin to gazali za ga wasu wasu abiru da yawa ya ce da ya shiga cikin ɗan taɓa shi ba kamar kai ne ka ce wai ka shiga cikin ɗan faira ka taɓa ka shiga cikin ɗan kajiriya ka taɓa ka shiga cikin yan hakika ka taba kuma fa daga sai ka je ka taba ka dan ta taba da abin da suke ka dan bijin kijin kai waye ka za ka waye kili ka ga me suke yi ga annabin da suke cewa yana zuwa waye daga zuwa yake yi wannan kashafin kai kashafin da ake cewa ana yi daga baya a baka wurdi daga baya kaga wasu wani mutum ya sako da kansa da kafansa da waye yazo ya hade daga baya ya ce da kake so kai ma ka ga jaraba ka gani wai da gaske ne to shi kazali ne irin wannan shi jiwa yake jaraba sai ka yi sami matsala ba ƙariba a rayuwarsa wannan ba wuya mutum ya tsira ka je ka shiga ka shiga cikin wannan irin wannan zabu ya ka tsira za ka ce al-muqmin min ad-dalal yayi wannan magana kuma za ka ga abu labari da ke bayarwa cin fada dole ne za ka amfana amma kai amfanin bai maka amfani ba kai sai ka amfanin ma wasu dan ga wanda ya tuba wanda ya yi fina-finai ko wanda yake wani wanda yake aikin barna a baya ya zo tuba ai kaga in ya bada labarin abin da yake suke yi su ai za a amfana da shi shi amma shi bai amfana da kansa ba ni wasa kuma imanin sa ya suna ne da shi ga zalin da yayin ta ya yi wasu tafi irin su fadaihul batiniya ya dinga tona ma ɗan shi a batiniya faramita asiri to kaga an amfana da tafansa amma kuma shi kaga da da sai da zuwan goshi ya kubuta ibn al-arabi yana cewa ya ya ya ya cire ma kansa wannan abubuwa da ya sa kansa ciki amma ina yana kokarin cire ma kansa amma yana yana taɗiye mishi kafa wasu daga cikin malaman za ku ga akwai masu irin wannan ra'ayin za ku ga akwai professor Amar Mutala Amar Mutala kusan sunansa professor professor ne babba malami ne babba a tsangaya na addini yana farfesa ne babba a nan jami'a musu jami'a na bayero malami ne babba sosai Allah ta'ala ya masa hatara kwarai da gaske daga cikin malaman mu da muke da su a wannan ƙasa shi ya rika zuwa yana ba da abin na aljabar za ku tuna cewa wannan abin da aljabar ke faɗa akwai santafi ko babu to shi ake ɗauka sai ya je ce bai kai abin da ka karanta akwai sai ce babu a lokacin ake lokacin aka je kotu babban malami yana da yana da wallafa wallafi amma yana da wata falsafa shi ma kwatankwacin wannan wanda ina ganin wannan matsala ce kawai misali sai ce akwai lokacin da ya ce suna sanya wani bahasi shi yana sanya bahasi to hankalinsa na tashi ne Allah ya masa iya bahasi shi hankalinsa na tashi ne hankalinsa da zai kwanta ba sai ya je ya gani asalin gaskiya ana tsaka da boko haram kawai sai ya tun kan amma amma rigiman kashe suwa bai sun kiran bani kawai tafi can na malaman lokacin rigiman yana danya lokacin ya tafi can ya zauna fa ya zauna can Maiduguri ya share abinsa yana ta bincike kaga ya amfani kuma ya ya mutane amfani to amma shiga cikin su irin wannan suka ga to yi wannan da yake da ban kado gaskiya ne ba za ka ce ka shiga cikin balata ba amma ga ga yana da ra'ayin cewa a wato yan fina-finai akwai lokacin da ya sa yana son ya faɗi wasu wasu haƙaƙi akan yan fina-finan nan da ɓannan su sai da sai da ya je sa aka za'a wuce fina-finai wa kai ɗari biyar ai za ka je ka nitse da wace da wakokin da komai aka na kallanci ai sai ka nitse ai ba da sai ka nitse haka idan za ka yi na gazali sai ka je ka nitse ka kasa fitowa sai ka kasa fitowa eh to ai shi ke kyawun niyya wani lokaci baya shi ma gazali ana kyawun niyya shiga sai ka nitse ka samu wani abu kuma ya zama ya shiga cikin zuciyarka guda ɗaya sauran da kayan amma guda ɗaya ko da wannan son jin waka da waya da sai ya shiga haka zalika lokacin da yake yake bukatu dole sai ya ji waƙoƙi na ya ba da wasu wani bahasi akan su ɗan kwairo da suwaye da sauransu ta haka ya je ne sai sauraron su to mu wanda muka saurara ma ai mun gode ma Allah inda waɗannan waƙoƙin din haka da muka iya shi mu a rediyo kawai da muke ji ni ban taɓa tsawa in saurari wani wani amma din na iya waƙoƙin nan da na ji da na ji saboda rediyo da ake da muke ji a lokacin a baya mu lokacin mu dai rediyo ake ji sai ka wani hawa in kusan duka hada ci su saboda ka shiga cikin irin wannan lokaci yakan haifar da matsala inda za ka shiga ne ka zauna kawai kana kallo kana yin bahasin ka da bambanci to amma ka shiga ka ce wai sai ka ji abin da ɓanta ke yi ina ganin gaskiya wannan ba daɗi a samu nasara ba akwai inda ana iya yi din shi ka je ka yi bahasi a matsayin kai observer za ka je ka yi observer kana rubutu to wataƙila shi wannan shi abin da ke fasarawa kenan zai je yana kallon abubuwa irin wannan tunda shi ba shiga ke ba amma kaga ai akwai abin da ya ji shi dole haƙura zai je shiga cikin karuwai ne ce zai gaya suke kaza ya suke kaza abin da shiga ba zai shiga ba yar gidan man jafar kwanan ɗajin kamar ba ta gama ba sun ba ita ma ko majistar ne nake jin akwai abin da take a kan farko sanda take yi ana ganin kamar da amfani ko gashi an gaya amfani waɗannan kwalliya da mata ke yi da sauransu suke zubawa da to kuma na je ana ta ba da labarin cewa ba sana ta yi kyau ta faɗi wasu abubuwa wanda inda namiji ne ba zai iya faɗa ba to am daga cikin labarin da ake gaya mun tsammanin an ce kamar tana ma zuwa har sabon garin da waye ba su san kowace ce ba sai ta shari'a suke yi to ta bari komai labarai iri iri to ana iya yin wannan amma a gefe in ka shiga ciki to kaga kai ka shiga ciki ka shiga cikin masifa kuma to a kula kwarai da gaske qultu sai na ce wato shi ce Usman wa qad abu majahalu man tawahhama wato jahilcin wanda ya riya cewa wato jahilci ya girmama jahilcin wannan mutumin da yake riya cewa anna husulal ma'rifati cewa ya samu ilimin sanin Allah ya ta'ayyanu za ana samu sa ne kawai bi tariqil mutakallimina ta hanyar mutakallimai masu masu ilimin kalamun nan qala hul wannan malami ya ce launassa ibn launassa ibn rashid ibnu ne ba ibna ba na ya ce ibna ibnu ibnu wake yawa ya ce da za a da ibn rashid da waninsa za su yi nassanta cewa ala annan husunan ma'arifati la ta'ayyanu cewa wato samun ilimin sanin Allah baya samuwa illa bi tsari la ta'ayyanu ana illa ne gaskiya ya ta'ayyanu ko kuma ya ta'ayyanu ko kuma kacin ladan kucin ladan anna husul al-ma'rifah ta ta'ayyanu bi tariqi mutakallim mutakallimin mun fahimci magana in kuma illa in sai zama illa amma ina fa zamanin babu ladan da ibn rashid da wannan sa zasu nasanta cewa samun ilimin sanin Allah ya ta'ayyanu yana ayyanuwa ne kawai bi tariqi mutakallimin ta hanyar mutakallimai masu magana masu ilimin kalam din nan ya ce wa mani ta kada haka duk wanda kuma ya kula ta haka fawo jahil wanda ya zama jahil bai san addini ba in ji shi wannan mana in ji shi wannan hulu din wa qala ibn abbad ibn abbad ya ce ya kharuju min at-taqlid dan adam zai fita daga taqlidancin da za a ce masa wato za a zarge shi saboda shi bi adna nazarin kowane irin bincike ko da duk karancin binciken da yayi bi adna nazari kullu wahidin ala halihi da karancin binciken da kowane mutum zai yi a halin karan kansa shi وما يسره الله عليه da abin da ubangiji ya huwace masa faqad yustafadu min ayatin min alquran ai ana iya samu mutum ya fa'ida da ayoyin qur'ani ya zama shi sai biye imanin sa tabbata ya samu yakinin cewa akwai Allah wa ajaibil khalqi wani lokaci ko yana iya ganin wasu abubuwa da za su bashi mamaki a halittar bayi ya gani ce oh abin mamaki dole wannan yana nuna maka cewa akwai wanda ya yi shi aw mutala'ati siyarar salafi ko kuma ya ga tarihi na magabata aw mujalasa ahli yaqini ko kuma ya rika zama da masu masu imani to wannan kaga duka zai iya samun yaki da wannan zai iya samun ilimin sanin Allah da wannan don haka ba za a iya takaice wato takaitawa a ce su ta hanyar masu kalam ba asali falasifa su fara kawo wannan suka ce wato su ahlu taqiq kadai su ne wato waɗanda suke wannan bincike din su muta kalim su ma suka dauka suka ce to su ma ilimin sanin Allah ce wanda ya san wato ya san Allah ta wannan hanya su ma sanin Allah ta wannan hanya shi kuma zai ma kai kai kamar bauta ma Allah shi ɗaya ba ana isa mushriki ma da irin wannan ilimin وقال القاضي ابن العربي في التوحيد ابن العربي القاضي ابن العربي يا فلا تشيل تاب سنه توحيدي مما كان ولسان في كما كان انا اي المالكي عظمه قوم على الخلق الخلق shi ilmin sanin Allah nan shine mutane suka girmama sha'aninsa akan halittu wa ai wa ai asuhum minhu suka sa suka cire tsammani ma daga shi daga iya daga kaiwa zuwa gare shi daga riskansa inda sun ce ba za a iya sanin Allah ba sai ta hanyar kalam shi kuma kalam din mai wahala ne ba ma kowa iya ba to kaga aikon sun ce ba wanda zai san Allah kenan kuma in haka suka bada kuma sun ce wanda ke cewa kuma imanin bai inganta ba sai ta hanyar wannan hanyar baki to kaga ka ce su wannan mutane ba su da imani ka kafarta su kun ba ta maganar sa zanan eh shi ya azzam azzamahu qaumun al khalq ay azzama husul al ma'rifati qaumun ala al khalqi wa ai asuhum minu ai wa ai asuhum min husulil ma'rifati wa ma a'zamahu qadaran shi kuma wato kuma ilimin da mutum zai san Allah da shi me ya kai shi girma wa ma aqrabahu yusra kuma me ya kai shi kusa me ya kai shi sauki ga wanda yake mai imani wa laqad radiyallahu fihi bi dasir ubangiji ya yarda da abu mai sauki da zaka san shi da ta hanyar sa wa adnahu kuma mafi kusanci li ibadihi wanda yake yafi kusa da bayinsa fa qala tace wa abudullah wa la tushriku bi shay'a ku bauta ma Allah kuma shirka me fi wannan sauki me fi wannan saukin fahimta to kaga wannan ibnu ibnu al-arabi yana cewa wannan shi yafi sauki yafi cancanta ya zama wato abinda ubangiji zai hisabi a kansa ba wai abinda wasu mutane ke gindayawa na ilmin kalam ba wa qala ibnu hajar ibnu hajar ibnu hajar kun sa akwai al-haythami akwai al-haythami akwai al'asqalani alhaitami galibi shi ke zagin taimiya alhaitami al'asqalani shi baya baya sakin baki irin wannan munana akan ibnu taymiya to ba sanar shi yana yake dako shi wannan magana ta ibnu hajar din ba sai an duba wa qala ibnu hajar qawluhu ta'ala fa aqim wajhaka lid-din hanifa ka tsaida kanka baki daya ga addinin Allah mi kakke wanda ya bude mai shirka fitratallahi lati fatara an-nas 'alaiha wannan shine halittar ubangiji da ya kaji haltu akai wa hadithu kullu mawlidin yulad alif da kuma hadisin kowane abin haihuwa ana haihuwa sa ne akan abin da ubangiji ya kage shi ya kage shi akan sa na sanin Allah ta'ala zahir yace wannan abin a fili yake wajen cewa ba a bukatar sai an yi ilmi kalam sana a san Allah ana iya sanin Allah ma a dabi'ance ana iya sanin Allah da ayoyin Qur'ani ana iya sanin Allah da halittun da ubangiji yayi ana iya sanin Allah da da da da da da abubuwa da yawa yanzu misali wasu mutane da yawa sun ga daga cikin sahabbai me zai karɓi addinin mazala saboda gaskiyar mazala saboda tarihin sa yanzu wani kawai zai wani in ya karanta tarihin mazala kawai ya ishi shi ya ce kawai wani addinin gaskiya ne daga adalcin sa saboda haka abubuwan da zai sanya a samu yaƙini da imani wannan suna da yawa ba za a tokace shi akan abu guda ɗaya ba ce umar fi hadhihi mas'ala za ka kai tuntuntuni akan wannan mas'ala da mun gaya maka kai tuntuntuni mala ce eh zahirun shikenan maganar ta kare ai eh to to to za ka yi faɗa naka yana maganar shi ita ayar da kuma da hadisin kenan eh ya yi maganar ta ma ta yi babu ko suka gyara yace zahiran fi hadhihi almas'ala yace unzur fi hadhihi almas'ala unzur ay tadabbar fi hadhihi almas'ala shine unzur fi in unzur yayi ta'adi da fi ay tadabbar wa ta'ammal mala ce intaha bayanu ma hadathahu an-nasu fi babil imani to yanzu ya kare bayanin abin da mutane suka kirkiro a babin imani min al-bid'i shaytaniya na bid'o'i na shaytan ala sabil tanbih al-uqala mun yi ne kawai haka akan fadakarwa na ga masu hankali la ala sabil ihsa'i ba wai akan wa a gewaye ba kide ba ka kirga maka su ba kida Allahumma waffiqna li ittiba'i sunnati nabiyyika Allah ka dace ta mu zuwa gaban tabarkin sunnan annabinka Muhammad dan Muhammad sai ce bijahi indaka saboda alfarman sa a wajenka wannan dai mun sha masa raddi cewa wannan bai halatta ba ba a cewa alfarman shi a wajenka Allah bai halatta wannan ba sai mu tafi akan albabul khamis insha Allah ta'ala ta'alimu ko na azarnuji muna magana akan aljid aljid wal muwazaba ko okay to bari mu dawo baka nan yana cewa wala yudhid nafsahu juhudan kada ya wahala kansa wahalarwa wala yudhif an-nafsa kar ya zama ya raunar ransa daga al-ibham hatta yanqadi ala al-amali har ya zama ya kasa ci gaba da aikin sa na karatu bal yasa amilur rifqa ya aikin ta sauki fi zalika wajen samun samun ilimi da war rifqa shi wato sauki sawaka maka aslun aslina azimun bi girma fi jami'il ashiya dukkan abubuwa qala alaihi salatu wassalam zalla sallam yana cewa ala inna hadha ad-din matin wannan addini mai karfi ne mai girma ne akwai tsanani akwai ƙarfi fa awziru fihi bi rizqin zaka za ku tafiyar da shi ta hanyar sauƙaƙa ma kanku wala tabarka ala nafsika ibadallahi ta'ala kar ka sanya ma kanka ka ji kana katsari bauta ma Allah fa innal mumbatta shi wanda ya shiga yake yin tafiya tukuru baya hutawa shine wanda yake la arba qaba wala zahran abqa wanda yake ba shi bai bai iya wato yanke makansa iyaka cewa in ya isa zai tsaya a wannan wajen ba ya yanke makansa wata iyaka na ƙasa ya ce in ya kai gari kaza zai tsaya a wajen wala zahar na baka kuma bai hutar da wato bayansa ba ya zauna ya huta duk bai wannan ba wannan karin magana ne da ake yi wajen wajen wani mutum da ya shiga wani abu shi bai zo da wani abin kirki ba kuma shi ya kasa zama ya huta ya ce mishi la ardan qata'a wala dhahran abqa an fahimta wa qala alayhi salatu wassalam nafsuka bati'un ne magana cewa wannan hadisin bai tabbata ba ne magana akan cewa hadisin bai tabbata ba in ya kawo hadisin cewa inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa kaga wannan ya ma wadatar ubangiji mai sauki ne kuma yana son sauki a komi da abin da ya sauki ya shiga ciki sai ga ya kawata shi da abin da kuma tsanantawa ya shiga sai ga ya bata shi wa qala alayhi salatu wassalam nafsuka watiyatuka farfuq biha yake cewa wannan wato ranka ita ce abin hawanka da haka ka kabi ta sannu sannu wannan shi ma hadisin ma shi bai da wani asali ma shi bai da asali yake cewa wala budda li talibil ilmi wajibi ga dalibin ilimi min alhimmati himma al'aliya himma wato namijin himma fil ilmi wajen wato neman ilimi fa innal mar'a saboda dan adam ya tsayar bi himmatihi yana iya ma tashi sama saboda himmarsa ka tsayar kamar yanda wato tashi sama nan kinaya ne akan daukaka wani wanda ya hau sama da aka kowa sai ya gan shi ka tsayar bi tsayar bi janahihi kamar wato tsuntsaye da suke tashi da fukafukansu قال ابو الطيب المتنبي ابو الطيب المتنبي yana cewa yana yana wato yaban saifud daula ne ala qadari ahli al-azm ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadari al-kiram al-makarim wa ta'zumu fi 'ayn as-saghir sigharuha wa tasuru fi 'ayn al-'azim al-'azaim hazuwa wa kashin abin da ya fada baituka ne masu masu dadi na ga yara suna jin dadin baitin da wannan baitin da baiti na Amr bin Kulthum yana daga cikin baituka da da an ana karantawa su maza kuma suna jin daɗin baituka saboda akwai alfahari akwai akwai ji da isa ta alaƙar da ahlul azmi gwargwadon ma mabota himma ta atila azaimu ake samun wato himma namijin himma din in mutum na da himma sai kaga ya zo da abin da yake mutane goma ba su zo da shi ba mutum kuma bai da himma sai ga zo da abin da yake rabin mutum ba sai zo da shi wata ati ala qadar al-kiramil makarim abubuwa masu girma almakarimai suna zuwa ne a gwargwadon masu girma ne aikin girma sai daga a wurin masu girma ake samun sa wata abu mu fi aini tsagiri sigaruha sigaruha ai abubuwa masu makaskanta ta abu mu sai da zama sun yi girma ko da ƙananan abubuwa ne wanda ba su kai sun kawo ba sai su zama wato fi aini tsagiri a idan makaskanci sai zama wato shi ma abin ya girma a wajensa wani abin da an riga an saba ana bayarwa sadaka ce ana ce dubu goma sai ka gan shi wanda yake shi matalauci ne yana gan dubu goma mai girma ne a wajensa wani aikin alkhairi ne wanda kowa na iya yi shi kuma wanda bai san alkhairi sai ga sun yi girma a wajensa wata suhuru fi ainihin al'azim al'azami amma idan mai girma ainihin al'azimi abin da ke cikin idan mai girma shi kuma tasburuj al'aba'im abubuwa masu girma masu zama kanu a wajensa neman ilimin da aka ke ganin cewa haddan littafi kaza mai girma ne a wajenka kai zaka iya kuwa to amma wajen mai himma shi sai ga shi shi shi abu ne karami a wajensa ya haddace shi abu ne sai ya kawo maka bacci take kenan kuma da shi akwai abubuwa da ya kawo da yasa shi saifin daula din wato hankin sa yayi kauri ai mutane bi kenan warasu fi tahsil ashiya jagora dai wajen samun abubuwa shine aljiddu mutum kokari والهمة العالية ده كما نمجن نمجن همة فمن كانت همته حفظ جميع كتب محمد ابن الحسن وانا اذا ما يا همته وده يحدث دكان استفين محمد ابن الحسن الشيباني ما حنفي لي سوري شي وانا ما لم بحنفي هذا يا لتافع الاثار يا لتافع الموطا da sauransu littafai da yayi suna da yawa to wanda yake yake son ya himmata wajen ya haddace wannan littafai waqtar na bidhalika aljid wal muwazaba kuma ya dan fara wannan himman tasa da kokari da takarkarewa wallahi to abu ne a fili cewa annahu sayahfazu aktharaha zai hada ce mafiya yawan su aw nisfaha ko rabi ma wa fa amma in kana lahu himmatun aliya amma yana da himma namijin himma wala mai kullu hujin amma bai da kokari aw kana lahu hujin ko yana da kokari wala mai kullu himmatun aliya amma bai da wani namijin kokari fala yahsul lahu al-ilm lahu ilmu illa qalil zaka bai samu ilimi ba sai kadan galibi haka ake samu wa zakara shaykhul ajall babban malami mai girma al'imamu shugaba al'usazu malami radiyuddin annai saburi rahimahullahu ta'ala ya faɗa fi kitab makarim al-akhlaqi al-tafu sana makarim al-akhlaq anna zalqar nayn cewa zalqar nayn lamma arada an yusafir lokacin da yake son ya tafiya da yastawli ala al-mashriq wal maghrib saboda ya ne samu rinjaye akan gabas da tsakiya shawarar hukama a fi zalika ya nemi shawaran mabota hikima da ci gefansa galibi nan sun dauka akan cewa zalqar nayn shine wannan alexander the great Alexander the Great kun san Plato shine shine wato malamin sai masa tarbiyya galibi shi ke neman shawararsa to a lokacin nan akwai tsirkaniya tsakanin farisawa da rumawa idan farisawa suka kai musu hari suka zama sun kwace garuruwa sun mai da wasu daga su bayi sun sa sun sa musu galla da yawa to daga baya sun wasu su dan hada karin su hada karin su ma sai su dawo su kai hari to a lokacin da tun lokacin da aka yi musu wani suka samu wani mummunar rinjaye a kansu ba a sake samun kuma rinjaye ba sai shi akan wannan Alexandra al-Makaduli dan Macedonia ne ya hada su ya hada su bai kashi ka 30 ba aka ce ya ce kawai yayi macin shi ma zuwa gabas ya je har gidan Farisawa fi ukuri diyari ya yayyake su ya zo ya kafa ya wuce Masar ya kafa garin Al-Iskandar Iskandariya Alexandria ya bai shiga har daga baya ma dai mutanen garin suka gaji da yakin har dai daga baya shi ma dai a ƙarshe arewa ƙasa to galibi sa cewa shi ne dulkar ne amma wannan magana ce wanda babu wani asali a kanta shi ai wannan kaga son mulki yake yi shi wa dulkar ne kun ga ba ba wannan ne aka bamu labari ba shi mutum ne ba bawan Allah shi alƙaƙa daga jin labarin san kaji kaji wala ga labarai ne kawai na mai masani mulki mai son mulki mai son wato danniya wanda kuma ba wai mutum kirki ne wai a dabi'ance ba dulkar ne kuma kun ga abin da mu aka bamu labari a Qur'ani ba shi al-Iskandar al-Akbar ba kaga tunda sa sunansa da aka yi al'akabar ma kaga babu tawalu shi yasa za ga mu a tarihi musulunci ba ma ce ma Suleiman da wasu daga cikin sarakuna na daular Uthmaniya da al-Kubara sai dai kamar Suleiman cikin al-Qanuni amma su a wajen wajen arna su kiran shi suke yi al-Akbar ko al-Kabir ko irin wannan suna irin wannan yake cewa kaifa usafir li hadha al-qadr min al-mulki yace ta yaya zan yi tafiya tukuru saboda wannan wato gwargwado na mulki mai yawa fa inna duniya qalilatun faniya duniya fa kadan ce ko mai karauci wa mulkin duniya amrun haqqin ko mulkin duniya al'amari ne wanda kaskantacce fa laysa hadha min ulumi al-himma yace wannan baya cikin baya cikin himma namijin himma fa qala hukama sai wato ɗaya daga cikin masu hikima suka ce masa safir kato kai kai tafiya ne ya haso da ka mulkin duniya wal akhirah saboda ka samu mulkin duniya da lahira qala tashi hada ahsan shi to wannan yafi inna kun ce mulkin la akwai mulkin lahira a ciki to sai in fita kaga dai saboda jihadi kenan to fita saboda jihadi kaga ba saboda dauka kalmar Allah ne saboda shi ya samu daukaka ba to kaga sai kuma ubangiji ya bashi mulki din da yake bukata idan muka ce wannan zulqarnaini to takila dai labarin ya zama haka yace wata kila ko ba lalle ba labarin zulqarnaini galibi duka labarai ne wanda ke marashin ne maqadi'i ba a da tabbaci akan su bala cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu ya ce inna allaha ta'ala yuhibbu ma'ali al-umur Allah ta'ala yana son wato lamura masu madaukaka in za a yi za ka yi su ka yi shi yadda da an gani a ce waye yayi wannan ya iya abin sa wato aikin da za a ce an kyautata su ubangiji yana son wannan wa yakrahu safsafaha kuma ubangiji yana kin aiki makaskanta da aiki makaskanta ana samu sai daga makaskantan mutane ubangiji kuma baya son wannan wannan za ku tuna mun taba karanta shi a cikin rawatul ukhala'i shi ne farkon hadisi da makaranta zata lokana ibn hibban al-mu'jam al-kabir na na na qabarani abul qasim qabarani shi ma ya fitar da shi da al-baihaqi a cikin shu'abul iman da al-hakim a cikin al-musaddarak ana rawaito shi ta hanyoyin mutane da dama jabir ta hanyoyin ta hanyar al-husayn ibn ali amma ta hanyar shi da mai rawda ya kawo mana shi ta hanyar sahal ibn sa'ad as-sa'id kuma isnadin wannan ya fi kyau ya kawo shi ta hanyar ma'amar ibn rashid yamani daga abu hazim salama ibn dinar daga kuma sahal ibn sa'ad as-sa'idi wannan kamar isnadin sa kaga shi wannan babu ne sai muta sha Allah wa qila to tafi da yarge mana ko sai tazkiyat al-muta'allimin min nu'ut al-ulama ar-rabbaniyin ala Muhammad al-Thani Umar في جل شايفين انا قامت ايش أربعين ده دروس وعبر قال لك دروس درس وعبر بإذنه من حياة السلف ده قلت كلا رأيوان مقباته عند سوبا ثاني من شهورا ده إلى منسو قال لك وصل إلينا كثير من أخبار السلف الصالح labarin da yawa daga cikin magabata na gari ya iso mana sun iso mana tadallu ala shiddati na ayyihim wanda yake nuni labaran suke nuni zuwa ga tsananin nesan nesanta nesanta kai da suke yi bi anfusihim an talabi shuhura daga barin neman shuhura wal hinsa alaiha da kuma neman kwadayin shuhura din min dalika daga haka akwai al harith bin qais al ju'fi توفي بعد الستين يا رسول الله يا الستين من أصحاب عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب أنا كنت صحابي المدينة عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما يقول تلميذه خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي قال بنسى خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي أنا تشوا كان الحارث بن قيس الجعفي وكان من أصحاب عبد الله وأنا حارث يا حسن تشيكم يا رجال المجاعة عبد الله بن مسعود وكانوا معجبين به سنة إلى باس شعوه فكان يجلس إليه الرجلان ورجل رجل الرجل ورجلان يا إن يزودا متن ɗaya ko mutum biyu sukan zauna tare da su fa yuhaddithuhuma sai ya koyar da su ya basu hadisai fa idza kathuru idan suka yawa kama wa tarkum sai ya tashi ya da su ce to yanzu kuna son samu riya kuma wannan wannan shi mutane biyu yake son su tsaya in kuna son ba ku ilimi to ku zo biyu biyu biyu akhrajahu ad-daribi bi sanad sahih imam ad-daribi shi ya fitar da wannan hadisi kaga wannan tsabar ba ya san samu samu shuhura wannan galibi irin wannan ba za ka zargi mai yi ba saboda kowa da niyyarsa wanda kuma ya ce shi ba irin wannan zai ba shi zai idan na zuciyarsa yana ganin zai iya yaƙi da zuciyarsa kuma wannan ba za ka zarge shi ba da irin sani abin da muke cewa a cikin abin da ake kira girma annabi akwai abin da kai a karan kanka ne kai kake yin ka abin ka kai a karan kanka kai baka iya ce ma annabi ya mutu kai a karan kanka kai baka iya ce masa lokacin da annabi ke karamin yaro kai ne baka faɗa kai a karan kanka baka iya ka tuna hadisin sai kai wanka wannan kai a karan kanka kenan to wani shi da yaji ya gani ci zai iya faɗa kuma baya bi cewa ya muzanta annabi wannan bai nufi ba wani zai iya bada hadisan ba tare da wankan ba wani zai iya ce ma annabi lokacin da yake karamin yaro ga ayi kaza ayi kaza ayi kaza shi bai ce mishi yaro da ya kankanta shi ba yana da lokacin da yake karamin kankantar shekarunsa saboda haka wannan da wasu ke ganin cewa an kalfa mutane wanda za a ce annabi ya mutu ba sai a ce ya kuma kalla wanda kai a karan kanka sai ka rike kayanka amma kamar mutane su yadda ubangiji ya sanya yare da yalwa to kamar jama'a su dauki yalwan ubangiji su hamsin yalwan ubangiji da yawa wannan kalmomi an samu sabbi sun dan dangata ba da kuma su karanta shi ba to haka shi ma a wannan babu haka yake babi na na abin da ke guje ma shuhura akwai abin da zaka ga kai ba za ka yi ba daga cikin malaman mu na zamani akwai da za ka ga shi in kuka ba shi speaker nan da kuka ba shi speaker sai kuka kamar ne fara koyon karatu ba ku ba shi speaker wallahi daga cikin malamu na zaure na ko da kun kuma shi za ku ji kamar ne fara koyon karatu ciki ciki zaka yana karatu ma ba kwaji shi kawai ce kawai ku je kawai kawai ya wuce ya rufa taro da addu'a a tashi dan me za ku ce karatu a wurin gaban mutane shi abu ne saba a zo a zaure kawai ta karatu yana yana fasa rabu sai ka je biye shi ranka da dau amma shi cikin taro shi shi kamar ka kai da ka shiga cikin taron kuma ka saba ma duk wannan ba zai zama kuma a ce babu a kare niyya shi ke ita ce take take zama ta zama da ta biyan fakta da banda shi na biyu sai alqama bin qais an-nakhai shi ma wannan bal majal Abdullah ibn Abbas dan Mas'ud wanda fi hayatin nabi a bi shi zamanin manzon Allah wa hadatha an sahaba kuma yayi ba da hadisi daga sahabbai manya Abdullah ibn Mas'ud wa Khalifa ibn al-Yaman wa Sa'id ibn Abi Waqqas wa Aisha radiyallahu ta'ala anhum jami'an to hada al-alam wannan babban malami din ma adalati duk da girman sa wa sa'ati ilmihi da yalwan ilmin sa wa uluwi qadarihi haka kan ba wa ulu wa ulu ku gyara shi da girman kadarinsa qalaba minhu al-mashi fi ila qusul umara qalaba minhu an nemi cewa ya zo tafi zuwa ila qusul umara zuwa ga fadar fadar daki da sarakuna wa taqdimu nafsihi idan yaje gabatar da kansa cewa shi shine wani babban malamin da ake da labari shine wani saboda yau irin na cikin hali na yanayi da ya rifo lahu qadar wa saboda san matsayin sa madar da kuma wato bigiran da ubangiji ya bashi wa yufsinu ilayhi wa su kyautata muzumuncin sa wa yukrimu su karrama shi su gyara mishi makaranta wata kila zo su ƙara ya kyautata mishi gini din kuma yanda suke yi suna ba wasu daga cikin ma'abuta ilimi abinci shekara sun wasu ka bashi dan haka ba sai ya tusa sai ya je ya daga karba kasuwa ba wata kila lakin hu rafa ba sai ma sai ki haka masu da su malamai sun yi haka ba kuma laifi bane amma dai wannan mutum in ya ga watakila shi akwai abin da ya gani a lokacin in ka in ka tafi in ka je zaka tattake ilimin naka ne ko ka tattake tawalin naka da kuma tawkawan taka kaga sai ka ji zuwa wa talabu minhu iqamata majlis lil ilmi suka ce to yanzu abin da zaka rika yi ka zo ka yi majalisi wanda zaka rika bada ilimi ita sadaru kai ne shugaba a wurin kai ne babban malami zaka ga bada ilimi a wajen farafa ba aidan sai yace ba zai yi ba khafa min ma'alati shuhratil wakhima saboda yana tsoron abinda shuhura sakamakon ta take ake samu na sakamako na jiji da kai da isa da wayar sauransu wannan kaga shi kenan mu a yanzu mu yanzu kalibi kamar da nake wasu dan uwa nake gaya mishi jiya a yanzu kar ku ce bayan tawali'u za ku za ku tabbaka shi a wannan zamani ku da kuka dan iya da ku je ku koya ma mutane saboda yanzu akwai fajirai da suke zuba cikin social media din sun ma fi ka iya fayar social media din ba zan koyi saboda ajallai guda biyu dalilin farko dole idan ka dade ba in baka shiga harkan da'awan tun da wuri ba to dole ne kula kula sai ka yi shi to gwara ka fara yanzu tun ka yanzu kana kula kula kana gyara ma kanka haka samu experience na biyu kuma yanzu wanda suke shiga din wanda suke ma ba su kai ku bane banzan bazara ne suke shiga ba su kai a faɗi su ba to in kuka ji faɗa su sun saba da kyamarar tun shiga da shekaru kai lokacin da ka zo ka saba a ta maka dariya a ce kai yanzu ka fara ka saba ka fara yi ba kaga su sun saba tun tuni kuma banna suke yadawa ba a ganin banna su amma suna ganin sai kuma rashin rashin iyawanka da gogayyanka da yamara da kuma wannan wannan gajesin wannan layin din da sauransu sannan kuma kai kuma kake da abin da zaka faɗa su kuma suna da abin da suke rushewa na sunna da kuma addinin baki daya sannan haka yanzu dole wato kokarin marashi aljuhudul muqil wannan shine kawai muke a yanzu in ba da haka ba kowa ma sai ya hakura ya bar malamai kawai su magana kamar ba abin ba ya isa jama'a sun yawa sai kuma wasu fajirai sun shiga ciki da aka dole mu je mu mujalada da mabalata akan abin da suke faɗa na ɓanna mu kuma mu kawo abin da za mu iya kawo na gyara yawwa kowa so yake aje shi فقد أخرج الحافظ ابن عساكر ابن عساكر يقتل بسند إسناده عن مالك ابن الحارث daga مالك ابن الحارث عن عبد الرحمن ابن زيد ابن يزيد daga عبد الرحمن ابن يزيد قال يتي قيل لعلقمة ابن قيس أنت مع علقمة ابن قيس ala takhsha al-umara kai ba za ka je kana zuwa kana zace ma sarakuna ba fa ya'rifuna min nasabika san nasabaka san girman ka san gidan fa qala tace ma yasiruni ana li ma alfay ma alfay alfayn wa inni akramul jund alayhi ninkin ba ninkin akan wato dubu da nake da shi wa inni akramul jund alayhi ubari ta saki duba wannan fa qila lahu ala tafsha hadha al-masjid ba za ka je ka zauna a wannan masallacin ba fa tajlis sai ka zauna wa tuftin nasu sai ka bada kai mutane fatawa fa qala sai ce turiduna an yaba an-nas aqibi ko so kuke mutane su rika taka an baya wa yaqulu suna sai su rika cewa hadha alqama bin qais ga alqama ya zo ga alqama ya zo wani fa abin da yasa yanzu kike zama da muke nan wallahi saboda wannan abu yanzu yanzu ana ta take mushi baya gaba da baya yan agaji yan wayi dalilin kenan wannan kuma fitina ce wallahi وبعد موت عبد الله بن مسعود بايان رسول عبد الله بن مسعود طلبوا منه الجلوس مكانه sun nemi ya zo ya zauna wajensa ya bada fatawa da ta'limi na sai ya dinga koyar da mutane farada talab sai ya tunkuda wannan nema da aka yi wa rafadahu yake yadda faqad akhraj ad-darimi bi sanadin sahih imamu darimi ya fitar da isnadi ingantacce an ibrahim daga ibrahim an alqama daga alqama qala ya ce qila lahu shina mata abdullahi an ce masa lokacin abdullahi bin mas'ud ya rasu لو قعدت دا ما ka zauna فعلمت الناس السنه koya mutane sunna fa qala tace atriduna an yuta aqimi so kuke yi mutane su rika taka sawaye na ai an yamshi nas khalfahu ta'zima lahu mutane su rika yin tafiya a bayansa saboda girmama shi wa yakinatu an shura kaga wannan saye ne yake yi akan cewa shi ba ya san shura sadaka shura masifa ce mu guje ta Allah ya tsare mu shine malamin kufa shi kuma dan kufa yi da ba mu tashi sai mu tashi akan maganar Ibrahim ibn Sa'id an-Nakhai shi ma wani babban malami ne a kasan Kufa din Allah ya kyauta eh shine ya Abin Abbas ya ya yi gwamna a Basra Abin Abbas yana da dalibai a Kufa yana da dalibai a Makka yana da dalibai a Madina yana da dalibai a Basra idan a idan a a Makka ne to albasu fi yawa a nan galibi an maka su a duk an maka ne su idan a basara ne akwai salim ibn abil ja'ad manyan ɗalibansa ne na basara idan a kufa ne akwai sa'id ibn jubair babban malamin sa ne kuma a madina ne akwai abdullahi a ubaidullahi sunansa ya sunansa yake wannan a ahadu fuqa sab'a ubaidullahi ibn abdullahi ibn utba ko ibn mas'ud eh alhubali ne dai ɗaya daga cikin fuka hausa ba ubaidullahi suna sa ubaidullah a eh ya yi ruwaya daga wajensa sai ibn musayyib kwarai da gaske sai ibn musayyib ɗaya daga cikin fuka hausa ba a lishin ba da a shafa wani ba shafan nan za mu kanta sun sha Allah in Allah da za mu kanta ta abin bakanta da Allah ya bamu lada abin baka sanar da Allah ya fi mana ba kuma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ala tala biya lokacin mun alheri ala tala jinkuna dukkan sharri masu biyan neman min bukatu ala tala biya masu bukatun su ala ba su lafiya ala tala ya ba su lafiya wanda suka ko riga mu gidan gaskiya ala tala ya sa sun cika kyau da imani ala sa sun cika kyau da imani ala sa sun cika kyau da imani in ta mu taso Allah ya sa mu cika kyau da imani kuma ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته